إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله كما تعلمون أن الأعمال الصالحة تتضاعف في الأوقات الفاضلة كمواسم رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة ونحوها كذلك تتفاضل بالأحوال فالنفقة في أوقات الشدة ليست كالنفقة والصدقة في أوقات الرخاء فلذلك فضل الله سبحانه وتعالى السابقين الأولين من الصحابة على الذين جاءوا من بعدهم وذلك بما أنفقوا من أموالهم في أوقات الحاجة عندما كان الإسلام في أمس حاجة إلى عونهم ومساعدتهم وأموالهم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى فنحن الآن في شهر مبارك في وقت فاضل تتفاضل فيه الأعمال الصالحات وهذا شهر مبارك تتفاضل فيه الأعمال الصالحات ونحن كذلك في وقت الناس في أمس الحاجة إلى العون وإلى المساعدة والنفقة فمن قدم للناس نفقة وصدقة في سبيل الله فإن أجره يتفاضل إن شاء الله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أجود الناس لكنه كان أجود ما يكون في هذا الشهر كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مس... عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة فكان جوده صلى الله عليه وسلم يتضاعف مع كونه أجود الناس وذلك في هذا الشهر المبارك وجاء في مسند الإمام أحمد من هذا الحديث وكان صلى الله عليه وآله وسلم ما يسأل عن شيء إلا أعطاه فاغتنموا هذه الفرصة يا عباد الله واعلموا أن أجوركم تتضاعف في مثل هذه الأوقات وفي مثل هذه المواسم الخيرة وكان وكان الله سبحانه وتعالى أجود الأجودين وكان من جوده أنه أقرب لإباده في هذه الشهر في هذا الشهر المبارك فلذلك جاء في سياق آيات تشريع الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقد جعل الله سبحانه وتعالى الصدقة في سبيله من الأسباب الموجبة لدخول الجنة ونعيمها قال الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ندرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا إلى أن قال إن ذلك كان جزاءً إن, إن ذلك جزاء لكم وكان سعيكم مشكورا فالله سبحانه وتعالى جعل الجنة لمن أنفق ماله على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وقد ثبت في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي ثبت في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن, إن في الجنة غرفا إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها فقام أعربي فقال يا رسول الله لمن هي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام وثبت في جامع الترمذي وابن ماجه وثبت في جامع الترمذي وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما قدم المدينة كما يقول, جري كما يقول عبد الله بن سلام لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة انجفل الناس إليه وكان عبد الله بن سلام ممن جفل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمعه يقول أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام فإطعام الطعام من الموجبات من الأسباب الموجبة لدخول الجنة كما هو أيضا من الأسباب التي تبعد العبد من النار ومن عذاب الله يوم يوم القيامة فقد ثبت في مسند الطب في معجم الطبراني بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا أن رجلا سأله يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار فقال له صلى الله عليه وآله وسلم أطعم الطعام وأفش السلام فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر أصحابه بالصدقة ليتقوا بذلك من عذاب الله فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره اتقوا النار ولو بشق تمرة فقد يترجح عملك بصدقة ولو قلت تقدمها إلى فقير محتاج فقد ثبت في مصنف في مصنف ابن أبي شيبة وحلية أبي نعيم بسند صحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كان يقول لي كان يقول لبنيه اذكروا صاحب الرغيف أو تذكروا صاحب الرغيف ثم أخبرهم عن قصة لرجل كان ممن, كان ممن قبلنا من بني إسرائيل كان تعبد الله سبعين سنة وكان لا ينزل إلا في يوم في سنة فحسن الشيطان له امرأة فأقام معها سبعة أيام ثم كشف غطاؤه فولى هاربا تائبا حتى وصل إلى دكان فيه اثنا عشر مسكينا فألقى نفسه بين رجلين وكان ثم راهب يأتي إلى هؤلاء المساكين ويطعمهم اثني عشر رغيفا كل يوم فلما جاء وأعطى كل واحد منهم رغيفا وأعطى هذا التائب الرغيف فلم يجد أحدهم رغيفه فقال له لم تمنعني رغيفي وأنا في أشد في وأنا في أشد الحاجة إليه فقال أنا ما أمسكت أنا ما أمسكت عنك رغيفة ولعل أحدكم أخذ رغيفين فلما سمع هذا التائب الهارب أعطى رغيفه لهذا المسكين وبات طاويا وأصبح ميتا فوزنت أعماله التي قام بها في السبعين سنة مع السبعة الأيام التي قام معها قام فيها مع امرأة فوزنت أو فرجحت الأيام السبعة ثم وزنت الأيام السبعة برغيف فرجح الرغيف فلعل لقمة تقدمها إلى محتاج تكون سببا لنجاتك يوم القيامة فالإيثار الإيثار يا عباد الله لا سيما في مثل هذه الأوقات والله سبحانه وتعالى أثنى على الأنصار بالإيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وثبت في الصحيحين أن ضيفا نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نسائه يسألهن إن كان في إن كان عندهن شيء فقلن ما عندنا إلا الماء فذهب به أحد أصحابه إلى بيته يضيفه فقال امرأته هل عندنا شيء قالت ما عندنا شيء إلا طعام الصبيان فأمرها أن تنوم الصبيان ثم قدم هذا الطعام إلى هذا الضيف ثم, أرى ثم أطفأ السراج يريانه, يريانه أنهما يأكلان فلما أصبح وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب ربك من فعالكما عجب ربكما من فعالكما الليلة أو من سنيعكما الليلة فالله سبحانه وتعالى يحب أبده المؤثر الذي يؤثر على على نفسه فلذلك كان الإنفاق في مثل هذا الأوقات له فضل عظيم وربح كبير فتصدقوا يا عباد الله بما فضل من من من أموالكم تصدقوا على المساكين وأطعموا البائس الفقير فالله سبحانه وتعالى يحب الجواد لأنه جواد كريم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa tashin alkiyama yan uwa musulmi ayyuka suna samun fifiko suna samun daraja saboda irin darajar lokacin da aka yi su kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake ninninka lada ga waɗanda suka yi ayyukan ƙwarai a waɗannan lokuta masu daraja kamar watan azumi da kwanakin goma na farko na zulhijja to haka nan ubangiji subhanahu wata'ala yakan ninninka lada ga mutumin da zai aikata aikin alkhairi a cikin wani lokaci da ake cikin tsananin buƙatarsa babu shakka a yanzu muna cikin tsananin buƙata da rashi mutane suna cikin wani hali na rashi na galabaita suna buƙatar tallafin waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya hore musu saboda haka mu tallafa musu da abin da Allah subhanahu wata'ala ya hore mana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutum ne mai yawan kyauta babu wanda ya kai shi kyauta kamar yadda ya tabbata cikin sahihai na hadithin abdullahi dan abbas yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa kyauta amma kuma sanda ya fi ninninka kyautarsa shi ne lokacin da jibrilu yake zuwa masa a watan ramadan a kowane dare suna muraja'ar alkur'ani tare annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa kyauta kyautarsa ta fi kyautar iskar da take kadawa annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya zo cikin musnad imami ahmad ba a tambaye shi wani abu face ya bayar saboda haka Allah subhanahu wata'ala shi da kansa ya kasance mai yawan kyauta ne amma da aka zo maganar azumi sai ya ƙara nuna kusancinsa ga bayansa don kyautarsa da rahamarsa gare su ta zanto kusa da su dab da dab Allah subhanahu wata'ala cikin ayoyin da ya bayanin far wato wajabcin azumin ramadan ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina suka tambaye ka game da ni to kusa nake da su ujebu da'watad da'i idza da'an ina amsa addu'ar wanda duk ya roke ni falyastajibu li sa'ansa nawa kiran wal yu'minu bi kuma su imani da ni la'allahum yarshudun saboda haka Allah subhanahu wata'ala yana ƙara kyautarsa da rahamarsa da jin kansa ga bayinsa a wannan wata har ma annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa duk wani dare sai ubangiji subhanahu wata'ala ya yanta wasu bayinsa daga wuta a wannan watan saboda haka wannan wata ne da ake so kai ma alherin kai karu ya yawaita ya dadu akan wanda ka kasance kana yi babu shakka sadaka da bayarwa fi sabilillahi da taimakawa mabukata da ciyar da su a irin wannan lokaci abu ne wanda yake da girman lada kwarai da gaske wanda yake da lada matuƙa da gaske annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah subhanahu wata'ala ya nuna irin yadda yake sakamako ga wanda yake bayar da dukiyarsa yake ciyar da ita dan Allah tare da yana santa ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna cewa wannan sanadiya ce ta shiga gidan aljanna ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا سنة يد دوك يرسو جد سنة سنتا سنة قونر دوكير أما سكن بايد إتغى مسكيني مبقاتي دا أسير واند يكي وتفرسنا يكي سكن ينتوشي دا واند دوكيا ko su taimaka ma mabukata suka ce inna ma nut'imukum liwajhi Allah muna ciyar da ku ne don Allah, la nuridu minkum jaza'an wala shukura, ba ma buƙatar wani sakamako daga wajen ku ko godiya saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ya ce fawaqahum fawaqahum fawaqahum Allah sharra zalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura ubangiji ya kiyaye su sharrin wannan rana ta ranar alkiyama sannan kuma wajazahum bima sabaru jannatan wa harira ya saka musu a dalilin haƙurinsu da aljanna sannan da ainihin tufafin alharini sauraka ubangiji subhanahu wata'ala yana sa kayya da aljanna ga wanda zai ciyar da dukiyarsa ko da yana santa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da wannan a cikin hadisin da imamu ahmad da tirmidhi suka fitar daga aliyu dan abi talib radiyallahu anhu wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna lillahi ghuruf inna fil jannati ghurufan akwai wasu benaye a cikin aljanna wanda yake ciki ana ganin cikinsa kamar yadda ake ganin wajensa ana ganin wajensa kamar yadda ake ganin cikinsa wani balarabe ya tashi ya ce ya rasulallah gawa waɗannan benaye suke na aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce liman tsabal kalam ga wanda ya rika magana mai daɗi wato ya daɗaɗa maganarsa sannan wa at'ama ta'am ya ciyar da dukiyarsa don Allah ya biya ya bawa babukaci abinci sannan wa adama siyam ya dimanci azumi sannan wa salla bil laili wan nasu niyam ya tashi cikin dare yana sallah mutane suna bacci kaga waɗannan alkhisalul khair dabi'u da halayya na alkhairi za su samu a cikin irin wannan wata ne za su tattara gare ka kai mai azumi domin a cikin wannan wata daman ga azumi mutum yana yi sannan kuma a lokacin da yake azumi an hana shi allaguwar rafath duk wata yasasshiyar magana an hana shi kaga liman atabal kalam ya samu sannan kuma ka dau dukiyarka ka bayar dan Allah sannan ga qiyamul layli da ake yi saboda waɗannan khisal gaba ɗaya za su tattara ne a cikin sauki gabawa a cikin wannan wata annabi sallallahu alaihi wasallam yace to duk wanda ya samu waɗannan dabi'u to aljanna ce makomarsa haka nan ya tabbata cikin jami'ut tirmidhi da sunan ibn majah hadisin abdullahi ibn salam yake ba da labarin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira zuwa madina ce mutane suka yi ca a kansa ya ce ina cikin waɗanda na yi ca a kansa ya ce abinda na ji yana faɗa a wannan lokaci yana cewa ya ku mutane a tsaye mutu'am ku ciyar da dukiyarku ku ciyar da abinci wasilul arham ku sada zumunci sannan kuma ku tashi cikin dare ku yi sallah a lokacin da mutane suke bacci sauraka yana daga cikin sakonni na farko-farko da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya isarwa da ainihin bayansa da ainihin sahabbansa da mutanen madina shine su ciyar da dukiyarsu don Allah kamar yadda za su tsaya cikin dare su yi bautar Allah annabi ya ce tadkhulul jannata bi salam za ku shiga aljanna cikin aminci kamar yadda duk mutumin da zai ciyar da dukiyarsa don Allah wannan yana zaman masa garkuwa zai yana zaman masa garkuwa daga shiga wuta Allah yana cewa falaqta hamal aqaba wama adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqrabatin aw miskinan dha matraba saboda haka wanda zai ciyar da dukiyarsa to ya haye tudu ya haye ya wuce hanya mai wahala kamar yadda wannan aya take nunawa saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda yazo cikin mu'jam at-tabarani hadisin hane ibnu yazid yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambaci cewa wani mutum ya tambaye shi cewa ya nuna masa abinda zai kusantar da shi zuwa ga aljanna ya nisanta shi zuwa ga wuta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace tut'imu at-ta'am wa tufshi as-salam ka ciyar da abinci wato ka bayar da abinci ga mai bukata sannan kuma wa tufshi salam ka zanto kana yada sallama hakanan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana cewa mu sa garkuwa tsakaninmu da wuta ta hanyar ciyar da dukiyarmu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqun nar walau bi shiqqi tamra ku ainihin kiyayi wuta ku baiwa kanku garkuwa tsakaninku da wuta ko da da tsagin dabino ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna maka cewa kakkare da abinda zaka bayar dan Allah ko da kankani ne kakkare na sadaka ya tabbata a cikin musannaf na ibnu abi shayba da hilyatul awliya ta abi nu'aym daga abu musa al-ash'ari sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ƴaƴansa lokacin da yazo mutuwa ku rika tuna labarin ma'abocin gurasa suka ce suka tambaye shi wane ne ma'abocin gurasa ya ce akwai wani mutum cikin al'ummar da ta gabace mu cikin banu isra'ila wanda ya bautar allah tsawon shekara saba'in baya fitowa cikin jama'a sai sau ɗaya a shekara ya bauta wa allah shekara saba'in a haka wata rana yana fitowa sai shaidan ya kawata masa wata mace sai ya zauna da ita kwana bakwai ya saba wa allah da kwana bakwai daga baya sai ya faɗa ku da irin saban Allahn da ya yi saboda haka ya fita yana mai neman tuba ya bar inda yake yana neman Allah subhanahu wata'ala ya karɓi tubansa ya je ya samu wasu mutane su goma sha biyu mabukata miskinai suna zaune a cikin wani ɗaki cikin wani shago suna bacci sai ya jefa kansa tsakanin wani da mutane biyu daga cikinsu ya kwanta to a wannan guri akwai wani mai ibada da ya kasance yana kawo musu gurasa goma sha biyu adadinsu saboda haka sai ya zo ya kawo musu gurasan nan goma sha biyu kowa ya miƙa masa ɗaya sai ya zamo ɗaya bai samu batun da an samu ƙarin mutum ɗaya shi wannan baƙo da ya zo tuba ya karɓi gurasa guda ɗaya saboda haka gurasa sai ta kasa da ya zo zai tafi sai ɗaya ya ce aini baka bani tawa ba kuma ka san ina cikin bukata don me za ka hana ni ya ce ni ban hana ka gurasarka ba wataƙila cikin ‘yan uwanka wani ya karɓi biyu to wannan yana zaune shi wannan da ya shigo cikinsu baƙo mai neman tuba wajen Allah subhanahu wata'ala sai ya ɗau gurasar nan sai ya bawa mai ita shi kuma ya kwanta da yunwa kafin asuba ya mutu da aka auna ayyukansa na shekara saba'in da waɗannan da laifukan da yi na kwana bakwai sai laifukan kwana bakwai suka rinjaye shekaru saba'in da aka ɗauko aikin gurasar da ya ɗauka ya bayar saboda ya fifita wani a kan kansa sai wannan gurasar da ya bayar guda ɗaya sai ta rinjayi wannan kwana bakwai saboda haka kakkare da aikin alkhairi shi yasa yake cewa ‘ya'yansa ku rika tuna labarin ma'abocin gurasa kakkare da alkhairi ka zama mai isari wanda za ka rika fifita ɗan uwanka ma a kan kanka ka bashi kai ka haƙura ko ka haƙura da kaɗan don ka taimaka ma wasu Allah subhanahu wata'ala yana kwaɗaitarwa a kan ciyar da wanda yake mai jin yunwa fakulu min hawa at'imul ba'is alfaqir Allah ce ku ci daga abin da kuka yanka na layya sannan kuma ku ciyar da galabaitaccen mabukaci saboda haka yayin da bukata ta yi tsanani ya zanto ka ɗauki abinka ka bayar to ladanka yakan fifita yakan ninku sama da lokacin da ake cikin yalwa saboda haka sahabbai suka kasance masu isari ne akan kansu sukan fifita ƴan uwansu akan kansu har Allah subhanahu wataala ya yabi al-ansar mutanen Madina da cewa suna fifita wasu akan kansu suna fifita ƴan uwansu Allah ce wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita wasu akan kansu koda su suna da bukata ya tabbata cikin sahihain annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya wani baku ya aika matarsa ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin yana tambaye ta akwai abinci ta ce ba mu da abinci sai ruwan sha yasa ake aikawa ɗaya gidan nan ma ta ce masa ba mu da abin da za mu ci sai ruwan sha haka duka matansa kowace ta aiko masa da saƙon babu abin da za ta bayar sai ruwan sha saboda haka ya ce wa sahabbansa akwai wanda zai tafi da baƙon nan sai wanda daga cikin sahabbansa ya karbe shi ya tafi da shi yana zuwa ya samu matarsa ya ce to muna da abinci ta ce sai abincin yara kadai ya ce to ki sa su yi bacci ki lallashe su su yi bacci a ɗauki wannan abincin a ba wannan bakon mu kuma mu rika nuna musu cewa kamar muna cin abinci mu kashe fitila saboda haka je kamar zai gyara fitila a ci balbal sai ya kashe ta sai suka zauna suna dan motsa kwanuka kamar abinci suke ci baƙo ya zauna ya ci abinci ya ƙoshi ya kwanta da safiya wannan sahabi ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce Allah subhanahu wata'ala ya yi sha'awar abinda ya yi mamakin abinda kuka yi kai da matarka ga bakonku jiya saboda ubangiji subhanahu wata'ala ya karɓi wannan aiki nasu ya kuma girmama wannan aiki nasu saboda ka ɗaukan al'amarinka ɗaukan abinda kake da shi ka bayar lokacin da ake cikin bukata babu shakka wannan abu ne wanda yake da lada ƙwarai da gaske mu duba ya ku bayan Allah mu ga irin yanayin da yanzu ake ciki ana cikin wahala ana cikin rashi mutane suna cikin bukata Allah ya kawo mu cikin wannan lokaci da yake da falala yake da daraja aiki a cikinsa yake da lada kwarai da gaske baka san aikin da zaka yi ba ubangiji subhanahu wataala ya gafarta maka baka san cikin ayyukan da kake yi ba wanne ne Allah zai karba saboda kakkare na aikin alkhairi ko mun kankantarsa ka zamo cikin waɗanda suke rigegeniya wajen aikin alkhairi da irin abin da ka mallaka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci cewa duk wanda ya ciyar da mai azumi yana da lada kwatankwacin nasa yana da lada kwatankwacin na mai azumin da ya ciyar kuma haka ubangiji subhanahu wataala yake sakamako min jinsil amal irin aikin ka irin sakamakonka annabi sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda ya kula da da iyalan mayaki wanda ya fita jihadi fi sabilillahi wanda ya kula da iyalansa kamar shi ma ya fita ne to haka nan wanda zai taimaka wa mai azumi to kamar ainihin ya samu wato ya samu ladan azumin ne shi ma saboda haka mai amfani da wannan dama a cikin irin wannan yanayi domin mu taimaka wa ƴan uwanmu saboda abinda muke da muke so na gurin Allah subhanahu wataala shine yardarsa da karbuwarsa da gafararsa sai mu dace daga cikin irin abubuwan da zamu aikata na ayyukan alkhairi Allah subhanahu wataala ya ba mu zaman lafiya a ƙasanmu ubangiji ya yaye mana waɗannan musibu da suke damunmu kashe-kashe da zubar da jini da sace-sacen mutane da ake ta fama da shi Allah subhanahu wata'ala ka kawo mana sauƙinsa Allah ka yaye mana abin da ya fi ƙarfinmu Allah ka dube mu da rahamarka da lutufinka ba don halinmu ba Allah ga mu gare ka ainihin mun ƙasƙantar da fuskokinmu gabanka mun san hancinmu a gabanka ya ubangiji ya Allah subhanahu wata'ala ka dube mu da rahamarka ka ɗauke mana wannan musiba da wannan bala'i waɗanda suke cikin wani yanayi a hannun ‘yan garkuwa Allah ka karɓo su Allah ka fitar da su Allah ka haɗa su da iyalansu cikin aminci Allah ka dawo da su cikin ‘yan uwansu lafiya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya yafe musu Allah ya gafarta musu Allah subhanahu wata'ala ya sa ya sun huta Allah ya sanya aljanna ce mako musu marasa lafiya Allah ya ba su lafiya marasa lafiya Allah ya ba su lafiya Allah subhanahu wataala ya ba mu arziki mai amfani Allah ya ba mu arziki mai albarka ubangiji subhanahu wataala ya sanya tausayi da jin kai a cikin zukatan shugabanninmu Allah ya kama hannunsu zuwa ga abin da yake maslaha ga al'ummar su Allah ya datar da su ga abin da yake maslaha ga al'ummar su Allah ya sa musu tsoron tsayuwa gaba gare shi ranar gobe kiyama Allah ya kinsa musu tsoron tsayuwa gare shi ranar gobe kiyama Allah ka ba mu haƙuri da juriya a bisa yi musu biyayya cikin abin da bai saba wa Allah ba Allah ka ba mu haƙuri da juriya akan yi musu biyayya akan abin da bai saba wa Allah ba Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين